ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ليا دوات الشدة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da 1438 kuma shi yayi daidai da goma ga watan uku shekara ta 2017 domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta markazu ummin mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano muna nan ne muna karanta littafin nan na doktor assallami mai suna al'imanu biliyomil akhir kuma wannan shine darasi na goma sha biyu a darasin da ya gabata malayin ya karantar da mu sabubba da kuma hanyoyin da suke sa a samu kyakkyawar cikawa ma'ana ita kanta cikawa da kyau da imani wato wata aba ce da tana da hanyoyi wanda duk wanda yake so ya samu cikawa da kyau da imani to ga waɗannan sabubban da ya kamata ya yi riko da su cikin hukuncin Allah ana kyautata masa zato zai cika da imani Allah ta'ala ya samu cika da imani idan kun tuna a darasin farko a ƙarƙashin wannan gaba malam ya kawo mana abubuwa wajen guda goma amma mun samu karanta guda biyar daga ciki daga ciki dai shine akwai tauhidi tsayar da tauhidi mutum ya tabbatar da cewa wato ya kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a cikin wato uluhiyya da rububiyya da al'asma'i wa sifat da sauransu sannan abu na biyu a samu istikama a kan tauhidin a samu istikama a kan kyawawan ayyuka abu na uku shine a samu attaqwa wato ita ma taqwa sababi ce cikin sabubban da ke sa a samu kyakkyawar cikawa sannan abu na hudu akwai gaskiya gaskiya cikin al'amuranmu na yau da kullum gaskiyar imaninmu da Allah maɗaukakin sarki gaskiyar ƙaunarmu da annabi sallallahu alaihi wa alihi gaskiya cikin maganganunmu gaskiya cikin ayyukanmu da mu'amalolinmu gaba ɗaya wannan shi ma yana daga cikin sababin da zai sa mutum ya cika da kyau da imani sana abu na biyar wanda a kansa za mu tashi shi ne a tauba ko alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala a taubatu abu na biyar daga cikin abubuwa da za su sabbaba wa bawa ya cika da imani shi ne akwai tuba komawa zuwa ga Allah ta hanyar neman gafarar Allah maɗaukakin sarki daga kurakurai da zunuban da bawa yake aikatawa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku taron mu'minai la'alla za ku rabauta ma'ana tuba zuwa ga Allah maɗaukacin sarki daga laifuka da zunubai sababi ne daga cikin sabubban da za su sa mutum ya rabauta to idan kuka samu rabauta wannan shi ne daga cikin albushir da za a yi maka na rabauta ɗin shi ne husnul khatima mutum ya samu kyakkyawar cikawa don haka Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin komawa zuwa ga Allah da tuba da muminai suke yi Allah maɗaukacin sarki domin sun ce la'alla ko asa in dai aka jingina ta zuwa ga Allah to tabbas ba ƙila ba ko watakila ko la'alla in dai bayi sun zamanto suna tuba suna komawa zuwa ga Allah maɗaukacin sarki to za su rahota da haka kenan daga cikin abin da zai sa a samu husnul khatima kyakkyawar cikawa shine mu dinga tuba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadithul qudsi hadisin nan da muke karantawa cikin arba'un nawawiyya hadisi mai lamba ta 24 hadisin sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ruwaito daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin abubuwan da hadisin ya kunsa akwai يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Allah madaukakin sarki ya ce ya ku bayina ku masu aikata kurakurai ne masu yin tuntube ne cikin dare da rana ni kuma ina gafarta zunubai baki daya fastaghfiruni ku nemi in gafarta muku aghfir lakum ni kuma in kun nemi gafartawa zan gafarta muku to kuma ga aya ta ce tubu ilallahi jami'an wannan kiran an yi shi ne zuwa ga mutum ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah gabaki daya la'allakum tuflihun za ku rabauta wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku koma zuwa ga Allah ta hanyar tuba taubatan nasuha tuba ta gaskiya tatacciyar tuba wadda babu ingauza a cikinta tuba wanda ba irin tuba muzuru ba tubu ilallahi taubatan nasuha malaman zaure sukan ce taubatan nasuha shine tuban zaren bunu wanda ya san bunu ya san cewa an zaro shi ba a iya mayar ma'ana tuban da ake kira zuwa gare mu mu yi tuban da idan muka tuba ba za mu sake ba shine Allah ta'ala ya ce tubu ila Allah ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah taubatan wace irin tuba Allah madaukakin sarki yake so mu yi taubatan nasuha Allah ta'ala yana son in za mu tuba to mu yi tuba ingantaccen tuba mu yi tuba tuba na gaskiya tuban da ba a sa ran za mu sake komawa cikin wannan aikata zunubi shi yasa a ƙarƙashin wannan gabarin ya tafi gaba zai kawo mana sharaɗan tuba din kuma sharaɗan tuban malam abdurrahman al-akhdari rahimahullah tun a matakin ahalari ya gaya maka wa shurubin taubati annadamu ala ma fata sai ya ce wanni yatu Allah ya uda ila dhanbin bima baqiya min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbizan biha shi malam mai akadari ya kawo ma sharuɗa guda uku idan laifin Allah ta'ala kaiwa idan kuma laifin ya shafi wani bawa cikin bayan Allah sharuɗan guda hudu ne akwai kuma at-tahallul ko kuma radul mazalim za mu zo kansu insha Allah Allah madaukakin sarki ya ce ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah kuma in kun tashi tuban ku yi tuba na gari tuba ingantacce idan ka yi tuban da dama so kake gobe za ka sake Allah ta'ala ya sani asa rabbukum tabbas ubangijin ku an yukaffira ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunubanku wa yudkhilakum jannat zai shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anhar aljannatan da koramu ke gudana ta karkashin su yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya a yaushe Allah ce ranar da Allah ba zai tozartar da annabinsa ba wallazina amanu rana ce da Allah ta'ala ba zai tozartar da waɗanda suka yi imani tare da shi ba nuruhum haskensu ya tsabai na aidihim zai dinga tafiya gaba gare su wa bi aimanihim hasken za su dinga ganinsa a ɓangarensu na dama ya kuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ka ƙara ka cika mana hasken nan namu waghfir lana Allah ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai cikakken iko ne akan dukkan komai idan kuka kalli siyakin wannan aya lalle Allah madaukakin sarki ya nuna matukar an yi tuba irin tuban da yake so to sakamakon wannan tuban shi kuma zai kankare zanuban da aka aikata zai kuma shigar da waɗanda suka tuban cikin wasu katafaren gonaki da ya tanada wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu a ranar da Allah maɗaukacin sarki ba zai kunyatar da annabinsa ba ba zai tozarta shi ba rana ce da Allah ta'ala ba zai kunyatar da muminan da suka yi imani tare da shi ba kuma za su samu haske wanda yake wannan hasken haske ne na imani da kyawawan ayyuka da Allah ta'ala zai haska musu ba hasken torchlight ba ne ba wani haske ba ne wanda yake ainihin wato kila mutum ya samu wata na'ura ya kunna a'a wannan wani haske ne iktisab iktisabi wanda mutum shi ya iktisabi wannan hasken ta hanyar imaninsa da kyawawan ayyuka sannan Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan haka waɗannan ayoyi guda biyu suna nuna maka cewa alƙawarin da Allah ta'ala ya yi wa masu tuba a cikin waɗannan ayoyi guda biyu aya ta farko akwai rabauta aya ta biyu akwai gafara daga zunubai da kuma shigar da su aljanna matukar mutum ko ya samu wannan zai samu kyakkyawa cika domin zuma da za ta kyau daga laraba ake gane ta yanzu malam bahaushe ma'ana alamar tunda har Allah ta'ala ce zai kankare wa masu tuba zunuban su ya shigar da su aljanna to kaga kafin a kai can akwai kuma wani wani godabe wani tarago da mutum zai tsallaka ko zai tsallake shine karbar rai to insha Allah ana sa ran mutum zai samu kyakkyawar cika wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna Allah yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah yaqbalu tawbatal 'abd lalle Allah madaukakin sarki yana karbar tuban bawa malam yu gargir matuƙar bai je gargara ba matuƙar ransa bai zo makoshi ba to in ya tuba Allah ta'ala zai gafarta masa kaga wata rahama ta Allah madaukakin sarki sai ya sanya wa'adin lokacin tuba yana da fadi a rayuwar dan adam Allah ba zai daina karɓar tubanka daga laifukanka ba har sai lokacin zarar rai to kaga wannan hadisin mun karanta shi da ba a can baya Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban bawa kenan in baka zo gargara ba ka tuba Allah zai karɓi tubanka to kuma in Allah ya karɓi tubanka akwai husnul khatima akwai kyakkyawan cikawa ga duk mutumin da Allah ta'ala ya riga ya karɓi tubansa ya yabe masa zunubansa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahar ويبسط يده ويده بالنهار ويبسط يده بالنهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها فذا الله صلى الله عليه وسلم ان الله يبسط يده lalle Allah madaukakin sarki ya busu yadahu yana shimfude hannunsa nan akwai siffar hannu da aka jingina wa Allah madaukakin sarki ko kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da shi dan haka ka siffanta kaga wannan yana daga cikin al-imanu bi sifat can a baya an gaya mana iqamatu tauhid yana daga cikin abin da zai sa mutum ya cika da imani yana daga cikin abin da zai sa mutum ya samu husnul khatima to kuma na daga cikin imani shine kai imani da sunayen Allah da sifofinsa dukkanin wata sifa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da ita ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya siffanta shi da ita a cikin hadisi ingantacce to ka siffanta Allah da wannan siffa ba tare da ainihin wato tashbihi ba ba tare da ta'dili ba ba tare da tamthili ba ba tare da kuma takyif ba ma'ana duk wata siffa ta Allah madaukakin sarki ka yadda Allah ta'ala yana da ita yanzu nan Allah madaukakin sarki yana da hannu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta ya dai yamin hannun Allah shi hannayensa guda biyu duk dama ne ba dama da hagu hannun an ka ce hannu karka dinga kaddara na dan adam laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir farkon cutar da take samun waɗanda suke korewa Allah sufofinsa shine cutar tashbihi duk lokacin da aka ce Allah yana da wata sufa sai mutum ya hararo siffarsa shi ko siffar wani abin halitta sai ga to a to in aka ce Allah yana da siffa irin wannan kamar shi a ganinsa ya siffanta Allah da abin halitta da hakan ya tashi sai ya bankara wannan ma'ana sai ya ce ba haka ake nufi ba sai ya kawo wata ma'ana tasa shi a iya hikimarsa da dabararsa so yake tsarkake Allah to a antum a'lamu amillah ku ne kuka sani ko kuma Allah ne ya sani shi ya ce ina da hannu shi yasa yahudawa ma da suka tashi wato suka tashi ainihin wato batanci ga Allah subhanahu wata'ala ba su kore masa hannu ba sun ce yana da hannu sai dai suka ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula suka ce hannun Allah marwaci ne saboda ya ce man zallazi yuridu Allah qardan hasana inna Allah a wani gurin suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya dan haka suka ce hannun Allah ba mai kyauta bane da Allah ta'ala ya tashi mai musu da martani a cikin suratul ma'ida bai ce ba shi da hannu ba sai ce bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha wala yazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kaga sai ce bal ƙarya suke yadahu mabsuqatan hannayensa guda biyu shimfidattu ne kaga gashi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar da haka inna Allah yabsuq yadahu Allah yana shimfide hannunsa kaga shi hannun Allah shimfidadde ne ina fata an gane amma farkon abin da ake suka kawo in aka ce ga wata siffa ta Allah to ba ta yi kama da siffar kowane mahaluki ba a duniya domin duk wani abin halitta a duniya sunansa abin halitta shi kuma Allah shi ne mai halitta don haka akwai laisa ka mithlihi shay babu abin da yi kama da Allah amma wa huwa samiul basir suka ce rabin ayat raddi ne ga masu tashbihi sannan rabin ayar na ƙarshe kuma raddi ne ga masu ta'adil domin masu cututtuka game da siffofin Allah a bangarori guda biyu ne akwai masu tashbihi masu kamanta Allah in suka tashi Allah yana da hannu sai su hau yin bayanin hannun kuma Allah ta'ala ya ce yana da fuska sai su hau yin dogon bayani game da yadda fuskar Allah take tashbihi kenan akwai kuma at-ta'til at-ta'til shine kawai kuma sai mutum ya ga kai in aka ce Allah yana da hannu an siffa shi da ban halitta kawai abinda za a ce ba shi da hannu da abuta Allah ya ce yana da fuska to kan ku dauka fuska a ba fuska bace wani abu ne daban sai a fassara shi da wani abun daban dan haka dan a kaucewa ainihin wato kamanta Allah da abin halitta amma ka kalli ayar sai suka ce ta yi raddi ga al-mushabbaha sannan ta yi raddi ga al-mu'attila su al-mushabbaha sai Allah ya ce laysa ka mithli shay duk wanda suke kokarin kamanta Allah da wani abin halitta to Allah ya ce babu wani abu wanda ya kama da shi bai yi kama da kowa ba a sufofinsa bai yi kama da kowa ba a sunayensa har Allah madaukakin sarki cikin suratu Maryam yace hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba jin takwaran Allah Allah ba shi da takwara shine hal tasma'u hal tasma'u lahu samiya ka taba jin takwara irin na Allah Allah ba shi da takwara da aka ba shi ba bai yi kama da kowa ba a cikin sunayensa da sufofinsa amma fa tattare da haka karka kore masa ji mai ji ne mai gani ne ina fatan gane da haka kenan a nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake tabbatar da siffar hannu zuwa ga Allah sai dai hannun Allah ya yake ba mu sani abinda kawai ake so kenan kai kai imani yana da hannu domin shi ya tabbatar da yana da hannu a cikin alkur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Allah yana da hannu amma ya hannun Allah yake shine amma wannan tambayar ka ce kai ba ka sani Allah ya sa mu dace inna Allah yabsutu yadahu bil layl lalle Allah ta'ala yana shimfiɗe hannunsa da daddare liyatuba musiqun nahar domin wanda ya aikata laifuka da rana ya tuba wa yabsutu yadahu bin nahar Allah ta'ala yana shimfiɗa hannayensa da rana liyatuba musiqul layl domin wanda ya aikata zunubai da daddare ya tuba kullun haka ake hatta ta tulu ash-shamsu min maghribiha har tseren da rana ta hudo daga mafadarta wanda za mu karanta a can cikin alamomin tashin alkiyama a can gaba cikin littafin za mu karanta saboda haka hatta ta dulo an shamsu min magaribiha har zuwa lokacin da ainihin wato rana za ta hudo daga mafadarta wa amma an shuruɗin taubati fahiyar kamsa to kaga wannan hadithin shi ma an mun fahimce shi hadithi ne wanda ya nuna kullum ƙofar Allah a buɗe take taka tuba Allah ta'ala bai halicce ka da siffa irin ta mala'iku ba allazina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun siffar ka siffa ce wadda cike take da rauni da nukusani dan haka Allah ya tabbatar da cewa kai mai laifi ne ko da yaushe kuma Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ƙofar tuban nan a buɗe take hadisi ya tabbata cikin riyadu salihin in ka koma na imamu nawawi ya ce wata irin ƙofa ce wadda faɗinta ba magana mahayin doki zai fara tafiya daga farkonta ƙofar zuwa ƙarshe zai shekaru wajen saba'in ko ɗari yana tafiya bai kai ainihin wato daga wannan dokin ƙofar zuwa ɗin ƙofa kawai wannan sunanta babu tauba duk wanda ya yi wa Allah ba daidai ban ya tuba can take zuwa tuban ta shiga to akwai ran da Allah ta'ala zai sa a jawo wannan kofa a rufe ta Allah ya kiyaye wannan rana in ta faru to za mu karanta a can yana daga cikin alamatu sa'a dan haka wannan yana nuna mana matukar bayi suna tuba zuwa ga Allah bisa laifuffuka da zunubai da suke aikatawa to wannan alama ce ta za su samu kyakkyawar cikawa in sun zo mutuwa wa amma an shurudit taubati fa hiya khamsa amma game da sharadan tuban nan to guda biyar ne ma'ana ba kawai cewa zaka yi Allah na tuba Allah na tuba Allah na tuba ba a'a idan kayi wa Allah ba daidai ba to akwai sharuɗa guda biyar da ake so su kammala kafin Allah ta'ala ya karbi tubanka na kayi ba daidai ba na farko al-iqla'u anil dhunub ciruwa tantak daga aikata zunubin karka ce ai daga wannan kana cikin yin zunubin kuma ka tuno cewa ba daidai kake ba ka ce daga wannan bari ka karasa ta ba ce a hannun mutum yana sha ce daga wannan ya ce fata ita ba zai kara a al-iqlau an dhurubi lokacin da kake kawai ka turu ka daina kana wa'azantuwa wa'azin yana zo maka tsoron Allah yana zo maka to wannan laifin da kake ka karasa in kasuwanci ne wani transaction ne wanda akwai wuta balbal a ciki ka faro shi ana cikin tafiya kuma an zo karka ce to ana gama wannan transaction din ba za a ƙara ba a'a sharaɗin tuba shine daga lokacin da kake kake aikata laifin to ka ciru daga aikata zunubin sharaɗi na farko annadamu ala fi'li tilka dhunub kai da na sani akan aikata waɗannan zunuban in imaninka ya kai kai kuka kai kuka idan bai kai kai kuka ba Allah ta'ala ya kalli zuciyarka ta karaya kana cizon dan yatsa kana da na sani akan abin da ka aikata sharadi na biyu kenan sharadi na uku al'azmu Allah ta'ala ya'uda ilaiha abada ya yanke yayi niyya a zuciyarsa cewa ba zai ƙara aikata wannan zulubin ba har abada sharadi na uku kenan sharadi na hudu al-ikhlasu fi tauba kuma a samu ikhlasi cikin tuba har a samu wani nau'i na riya a cikin tuba a bayyana jama'a kawai kaga kake nuna ka bayyana tubanka amma tsakaninka da Allah ba ikhlasi lalle a samu ikhlasi ya zamanto ba wai kudin da zaka aikata zunubin ka karasa ba wai kudin da zaka aikata zunubin ka rasa ba ba damar da za ka aikata laifin ba ce ta kusurce ba lafiyar da da ita ke amfani wajen aikata laifin ba ita ce babu ba a'a da lafiyar da damar da kudin kawai Allah maɗaukacin sarki ya fahimci cewa dan shi dan ya ce baya so ka daina wannan sharadi na hudu kenan sharadi na biyar at-tahallul min al-mazalim ka kuma nemi ko at-tahallul min al-mazalim waɗanda ka zalunce su ka nemi su yafe ma ko kuma ka mayar da abin da ka zalunci mutane waɗannan sharuɗan guda biyar labudda min tawakkuriha lalle ana son sai ka cika su mutum ya aikata yana aikata laifi yana so ya tuba to ga sharuɗa na farko laifin da mutum yake yi kada ya ce daga wannan a'a lokacin kawai ka daina daga lokacin kawai ka yanke shi kar mutum ya dinga ganin daga wannan in ya gama kila zuwa ƙarshen watan nan abin zai za a gama ko daga wannan shekarar mutum ya ce ko kuma daga wannan satin ba zai kara ba ko kuma daga wannan watan ya daina ko kuma daga 2017 din nan zuwa 2018 ya daina al-iqla'u an dhunubi shine can an yi turukal ma'az ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha in ji mai akhadar ya bar saban a lokacin in ya kasance yana cuɗanya wajen aikata saban to ya bari kenan rena Allah ne ka ce daga wannan baka fahimci Allah ba yanzu tun da Allah ta'ala ya sa tuba za ka to daga lokacin da kake so ka tuba wannan laifin dama in ba yi kake ba dama to shi kenan daga shi an a ja ainihin wato birki idan kuma ana cikin yi ne to kawai a fasa shi yasa lokacin da ayar haramcin giya ta sauka haramci na ƙarshe ka koma ka karanta za ka ga cewa masu sana'o'in giya sun zubar da su suka dinga yi a faffasa kwalaban a fasa tulunan giyan haka ake ba kawai mutum cewa zai to yana sana'ar gumaka kuma an hana sai da gumaka daga wa'annan wa'anda suke gaban sa ya siyar ya daina mutum yana sai da giya ko kuma provision ne da shi ya siyo rotmas da dancing da da aspen da wace ce ɗayar ga sunan dai ya ce to wa'annan wa'anda suke cikin kantin nan in ya sayar da su ba zai ƙara sayarwa ko kuma mutum ya saro dilan wiwi ne ya saro wiwi ya ce to shi duk jarin ya siyo wiwi kuma gashi ya ji karatu an ce sai da wiwi din nan laifi ne amma daga wannan wiwi din aka shanye ta ya sayar da ita ba zai ƙara na fata an gane kawai shi kenan da wiwin da gaba ɗaya abinan kayan mayan gaba ki ɗaya kawai su in za su ƙoni ya banka musu wuta kawai ko kuma ya tona rami ya binne su ko na faffasa a ya faffasa na? na? a? wani jarin ya tafi ba a yi kuka yi karanta satin da ya wuce in tattafin laha ya ji allakun furkanin kuma sannan wa manyan cikin laha ya ji allahu wa yarzuquhu min haythu satin da ya wuce an wuce wannan gurin an fahimta na'am to ya danganta da kai wanda za ka yi mun wa'azi ya tuba din an fahimta a ko usulubi shi ma irin na wa'azi an fahimta in akwai yanda za a saban masa wani jari shikenan sai a zo a samu wasu bayan Allah a gaya musu wani gashi ya tuba ya daina amma duk jarin nasa na wannan kayan laifin kuma muna tsoron aka ce ya faffasa su yana tunanin kudin sai a tafi so muna son a ko dai a contribution ko a samu wani bawan Allah mai karfi a yi lissafin kudin wannan jarin nasa shikenan sai a dauki rabin kudin ko kashi biyu bisa ko kuma ya samu gaba da a ce to ga wannan ka je ka samu sana'a mai kyau ko kuma a ja shi daga wannan a dora shi akan wata sana'a mai kyau wani ya ja shi wajen sana'arsa ya je su dinga sana'a da shi shikenan wayancan kayayyakin a faffasa su Ina fata an gane wannan misali aka bayar da kayan maye ko ma wani irin laifi ne wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu shine mutum sai yayi regretting sai yayi da na sani gashi fa ya in kayan laifin ne ya ce ya daina ya yi kaza to amma duk da haka kuma sai yayi nadama ya dade baya sallah wani za ka ga ya dade baya sallah za ka yi ta jin irin waɗannan ba kwata-kwata shi baya sallah so kaga yanzu ya tuba shine mai akadari yace to irin wannan zai ta yin sallah sallah adadan hatta la ya baka ma hushak yayi ta yin sallah har sai ya ga cewa kai sallolin nan fa sun ya biya su tunda shi ma bai san nai wata na shekara nawa ne baya yi ba to zai ta yin sallah har adadin da ya tabbatar da cewa kai yanzu ya biya sallolin nan to kuma zai ci cizon da yatsa yanzu yana ɗan musulmi ya jera shekaru shi kansa bai san adadin sallah to wannan da na sanin shi ma yana daga cikin sharafan tuba ba kawai ka ce ka tuban ko kuma ka daina a'a kuma sai ka nuna wa Allah na dama ka cewa baka ji daɗi ba kila ka shiga ɗaki kai kuka kila kai irin na magabata ma wani za a ga yayi wa kansa hukumacin abinci za a ga magabata an karanta abin nan kai fatafazul qur'an na Mustapha Murad ya kawo cewa idan mutum yana hadda qur'ani to duk ran da shedan ya sa bai yi wannan hadda ba sai yayi wa kansa hukuma ai zuciya ita ta biye wa kaza kaza ta sa bai yi haddar abin da ya saba hadda cewa ba kullun to yau sau ɗaya zai ci abinci yana jijjikin sa yana zanga zanga kuma ba zai ci abinci ba wai ukuba yake wa kansa dan me yasa bai haddace shafi rabin shafi ko shafi ɗan da ya saba haddacewa ba to za ka ga irin wannan za ka ga magabata akwai nau'o'in da suke abu don haka dai ana so mutum ya nuna ainihin nadamarsa akan laifin da ya aikata sannan kuma ya kudirce niyyar ba zai sake wannan sharaɗi na uku kenan ya kudirce a zuciyarsa ba zai sake sannan sharaɗi na biyar zama akwai ikilasi wani za a ga ya daina kawai saboda abin yin laifin ne babu mutum ya zama ɗan duniya lamba da ya yi yawon duniya ya yi sha iska ko ina ya zagaya yanzu girma ne ya kama shi an fahimta sai ya ganshi kuma da casbaha mai alama to ba wai ba a san tuban ba a daidai wannan lokacin amma ya zama to don Allah ya tuba ba don ba yanda zai yi laifin ku idan ya zama to girma ne ya cin masa kawai ya zama dole ya haƙura da wannan laifin kaga ba a sami ikhlasi ba cikin tuban nasa a'a kuɗi ne kawai dama da yake samu to yanzu ma'aikaci ne to an canza masa ofis yanzu an kai shi ofis mai takardu da kuɗi baya gifta yanzu yana dilin ne da fayil fayil ɗin mutane tabi da haka kawai shi kenan sai aga kuma ya kulla alaka da masallaci kuma ba to wannan dole ana buƙatar ya zamanto ba wai dan mutum wani dalili ne yasa ya dina ko kuma ka ji wani ya ce shi baya abin da yasa kawai baya yin zina saboda kanjamau kaga wannan ba ikilasi ko ya ce ya daina yi wallahi wani abokin su abokin harkar su ne ya kamu da wannan cutar akan mutum shi ma ya je wala tulqu bi aydikum ila tahaluka sai a lokacin ya san ayar wala tulqu wala taqtulu anfusakum an fahimta to wannan shi kenan sannan idan tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki kenan shine ake son waɗannan sharuɗan guda hudu idan kuma haƙƙin ya kuma shafo na abin halitta wani kacin yawa kuɗi wani kai gulmansa ka zazzage shi baya wani kai wasata ko wani yayi wasata an fahimta ma'ana dai wani laifi ne wanda mutum ya yi wa wani mahaluki dan uwansa to wannan ana bukata at-tahallul min al-mazalim wato ka nemi warwarewa na matsalolin da ke kanka na zalunce zalunce da kai wa mutane wanda biyan wanda refunding zaka yi ka bayan masa dama ka cinye mai kuɗi ne ya yi ya yi Allah ya isa akwai wanda aka ce shi yin amma Allah ya saya fi jin daɗi akwai wani ɗan uwa da yake gaya mun ya ce yana noma a wani guri wato akwai irin makiyaya na gurin in suka cinye wa mutum amfanin gona ce Allah ya isa sun ce wai wannan sinadari ne ma na shanu za su ƙaru su abin da ba ha so ka kai su gaban hukuma ka je ka ce to a gasu nan sun cinye maka abin nan a nan ne hukuma za ta tatse su a sa musu wani ainihin wato compensation da za su biya mai gona mai yawa to wannan shine ba sa so amma ka ce ka basu da Allah ai suna son haka daɗi za su dinga ju har godiya za su ka basu da Allah an fahimta to kaga raddul mazalim kenan wani za ka ga gulmar sa kai to idan kai ka ci naman wani wanda yana daga cikin mafi hadarin abubuwan da muke ciki yanzu zagin mutane kuma abin ya karaɗe ko ina malamai gulma ɗalibai gulma shugabanni gulma waɗanda ake shugabanta gulma yara gulma manya gulma mata gulma mata haka duk abin ya zama ko'ina ya zama yana daga cikin sinadarin tattaunawa tsakanin mutane ana so ta yi armashi kamar abinci ne a sa masa magi da gishiri da onga haka mutane suke jin daɗi su dinga keta mutuncin wani kuma ita giba ɗin nan matsalata abinda ka zikiruka akhaka bima yakra wai abinda kake faɗa fa akan wannan wanda baya nan din yana yi ba baya yi ba ita ce gulma kuma ita ce Allah ta'ala ce wailul likulli humazatin lumaza abokinka ko ɗan uwan naka abinda kake faffada a kansa yana yi ba baya yi sai ka zo baya nan kake faɗa kuma baya so a dinga faɗa ita ce gulma kuma suka ce tana shiga cikin abubuwa hatta wato har cikin siffa mutum ana kiransa da wata siffa ko ana kiransa da wani suna baya so shi ma duk suka ce yana cikin giba to duk suka duba yadda abubuwa yanzu suka zama so wannan gibar daga ciki fa shine sai ka je ka samu mutum ka ce fa wallahi jiya wane gaskiyar magana a nan wurin da muke zama kawai aka shigo da maganar ka gaskiya na yi kata kata da kai wato na faɗi kaza na faɗi kaza na faɗi kaza a kanka ma tsakani da Allah wato na yi nadama a kan haka da Allah ka yafe mu wallahi ba haka ba akwai matsala kaga bai sani ba kila baka bai sani ba baka je kai wannan ba to matsalar akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi aikin kaza di ba ranar lahira a shi zuwan kamar ka sunna wallahi za a ɗebe da karatun Qur'anin ka da tilawa ka da ustazancin ka za a kwashi a biya shi ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ka faɗa alheri ko kai shi suka ce idan kuma hakan zai maka wahala kai gulman mutum ka je ka ga masa to shi kenan ka koma da ka bata shi ka gyara idan gidan rediyo ka je kai gulmaza ne ka koma gidan rediyo ka sake biyan fili kuma ka zo ka sake abin nan ila yan jarida za su ce to kuma ai jiya ka ce kaza ka yi amai ka lashe ka ce eh wannan su ne abubuwa yana daga cikin al'attahallul din da ake magana ko dai ka je ka ce mutum ya yafe maka ko kuma idan wani za ka an cuce shi ko mutum ya cuci wani ma bai san da yake to wannan adadin kudin da ka cuci wani sai ka bayar sadaka Allah ya kai ladan zuwa gare shi malamai abin da suka faɗa kuma kai ka tuba shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kuma ka koma karanta sharhin riyadus salihin an ce kullum kullum gaɓoɓi sai sun zo sun faɗi sun suna wa harshe suna kaji tsoron Allah wajen jagorancin in ka miƙe mun miƙe in ka karkace mun karkace wannan harshen da kake kallonsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'adh bin jabal kuffa alayka hadha ka kiyaye wannan ya ce wa inna lal mu'aqaduna bima natakallamu bihi yace takilat ka ummuk wa hal yakubbu an-nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim maka duba yanzu yanda aka har ta coshi ana nan gidajen rediyo a zo a ci mutuncin wannan a ci mutuncin wancan haka kawai ana ta yi kuma suka ce daga cikin gulman da ta fi kowace hadari shine gulman malamai da ta shugabanni wannan an ce ta fi kowace haɗe ta fi kowace guba domin kai gulman malami to kayi wato in ka ɓata malami to saƙon da ke ɗauke da shi ma ka ɓata shi don haka in ya zo wajen isar da saƙon Allah da Allah ya ɗora masa matsayinsa na malami aka yi karɓa saboda ɓata shi da kai a gaban wayanda yake gayawa alakin yana kanka wannan fa ko farar hula kai wa kai gulmasa ba akwai haɗari wannan janibi ɗaya ne wanda daga cikin abin da ake so ka nemi warware su tsakanin mutane yanzu da Allah kai zaka iya kirgar zaka iya lissafin mutanen da kai da su kuma sannan zaka iya bin kowanne ɗaya bayan ɗaya ka ce ka yi da shi ya yafe ba abu ne mai wahala abu ne mai wahala kuma maimakon mutum at least ka sa full stop daga iyanan ka kuma yi ta tunanin ya za ka warware na baya a kuma sai ka ana ta dora da an zauna mutum biyu uku sai an sako hirar wani kuma ba za a taɓa yaban inda za a ce wani Allah sarki bawa Allah mutumin kirki salihin bawa kai wallahi Allah ya yawaita mana yau a ga wannan ana buƙatar irin wannan amma ba irin sa ake faɗa ba ko da da kirkin sai a danne shi ne laifi guda dai sai a fito da laifi to kaga kenan daga cikin sharaɗan tuba guda biyar ana buƙatar at-tahallul min al-mazalim kenan idan wayanda ka zalunta din eh akwai wurare guda shida da malamai suka ce Imam Nawawi ya kawo su cikin Riyadus Salihin wurare ne guda shida ko bakwai wayanda kulma ta halatta a nan gurin an fahimta ya halatta a yi giba daga cikin irin wuraren shi ne kamar wannan almazalim din wani ne ya zalince ka sai ka kai shi ƙara lokacin da ka kai shi ƙara za ka yi ta faɗar laifukansa ya yi maka kaza ko kun yi harka ya cinye maka kuɗi ya yi kaza ya yi ya ce ka je duk inda za ka kai ya cinye kuɗin bayan da za ka yi kaza kaza to wannan bayanan duk da kake ya yi gulmansa kake tun da baya irin sai daga baya za a ce a nemo shi wannan tun da neman haƙƙi ne suka ce gulma ce wadda ta halatta kaman ta fuskar fatawa shi ma ya halatta gulma algafata malam ni ne mutum ya yi min kaza ko kuma wani abokina ne ko wani ɗan uwana ne ko iyaye na ne malam suke yin kaza suke yin kaza to ina hukuncin yin haka shi ma suka ce idan fatawar tambayar za ta iya yiwuwa ba tare da ka faɗi sunan mutum ba ya fi kyau duk da cewa ya halatta ka faɗi sunan tun da a halin fatawa ne domin sai suka kawo hadisin hindu bint abi sufyan lokacin da ta kawo mata imra'atu abi sufyan kai wato lokacin da ta kawo ta yi tambaya game da mijinta abu sufyan ta ce rajulun shahihun kaga wannan ai abin nan suka rajulun shahihun ta ce mutum ne mai rowa baya bani abin da zai ishe da ni da iyayana sai fa abin da muka diba daga cikin dukiyarsa bai sani ba akwai laifi a cikin haka tabbatawa ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuzi min malihi bil ma'ruf yace ba za ta kika yi ba ki dinga diban gurgurdan abin ma ya kafi ki ya kafi bane ki amma bil ma'ruf sannan suka ce giba kai ne wani yazo wani yana neman rancen kuɗi wajensa sai yazo yace da Allah na ga ni ba ma hulɗa da wani amma kai na ga kuna mu'amala da shi amma ya zo rancen kuɗi waje na ya kake gani ya ce dab ya ci dubu sai ce to sai dai sadaka za ka ba shi to sai in ce Allah saka da kai to wannan ya halatta cewa suka yi ma wajibi domin unsur akaka zaliman aw mazluman wajibi ne ma ko kuma aka zo wani ya ce da Allah akwai wani ɗan gobe ya kwatanta mana kaza kaza ya zo wajen yata ko wajen kanwata ko wajen wajen wata tawa ya ce yana son ta ya halin sai yake anan ma babu babu babu babu babu dubu bayani za a yi dalla dalla a yi bayani an bayyanta a ce eto ko ba komai dai yana ƙara wa sama hazo wannan duk wajibi ne ma aka ce wajibi ne kai wannan bayani to a irin wayannan wuraren suka ce in dai akwai wani garadun sahihun shar'i to ya halatta ka faɗi laifin mutum amma akwai wata manufa ingantacciya ta shari'a kuma ba zai iya yiwuwa ta isa manufar ba za ta isa ba sai in kayi bayani to sai kai bayani an fahimta to a wannan lokacin ka faɗi laifin mutum ka faɗi halayensa wannan ba laifi bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya faɗi ainihin wato halayen sahabbansa da wata mace ta zo ta ce tana son bazawara ce ta ce akwai sahabbai guda biyu sun zo neman ta akwai abu jahab akwai mu'awiya annabi sallallahu alaihi wasallam duk yayi comment a kansu yace ba amma mu'awiya fa su'ulukul la mala lahu wa amma abu jahab fa darrabul lin nisa duk ciki ba na dauka shi wannan a yanda na san shi gaskiya yanzu ba zai iya rike kiwa ba shi da halin aure shi kuma wannan ba duka yi amma ga wani sabon candidate din in ki yi usama ga wani wanda na kawo miki shi kuma dan takara ta ne shawuru usama an fahimta suka ce haka kuma ya halatta giba li ta'rif mutum ne sananne an fi saninsa da wani suna amma fa baya son sunan amma ba a ganewa akwai masu irin wannan sunan akwai sunansa na ainihi to masu wannan sunan suna da yawa a layin ko a unguwar ba a ganewa sai an dan jefa mata wannan lakabin ba dan fatanci ba kila yana da wata sifa ta halitta ko wani hali kamar wani gurgu ko wani makaho an fahimta ko wani dogo ko wani baki ko wani kato an fahimta ko wani guntu to ire-iren waɗannan kaga littarifu shi yasa suka ce kaga shi yasa akwai malaman hadisi da sun shahara da irin wannan yanzu kaga al-a'amash al-a'raj asimun al-ahwal shi a'raj gurgu ko babban malamin hadisi anil a'raj gurgu ne da haka kaga shi da wannan sunan ma ya shahara a'raj akwai al-a'amash shi kuma dindimi ne baya gani an ce wato wannan in dare baya gani da sa da rana ka yana gani amma da duhu ya shigo kuma baya gani a'amash sannan akwai al'ahwal ahwal ga wasu shine wurkili ne ba zo a ce wane ka ce wanne a wane mana ka ce wurkili ne ko baya san a ce ba wurkili da wannan littarif ne suka ce babu akwai wurare da malamai suka kawo wajen guda shida ina ganin in ka koma cikin riyadu salihin ɗinka akwai insha Allah an fahimta li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam man kana li akhihi indahu mazlamatan من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لأخيه عنده مظلمة duk wanda ya san ya zalunci ɗan uwansa zaluncin nan na cin mutunci ne na zubar da jini ne na cin dukiya ne min malin na dukiya aw ardin ko mutuncinsa ya ce falyatahallalhu al-yawm ya je ya nemi su warware wannan matsalar a yau ma'ana a yau a duniya ke ya je ya nemi ya yafe masa ko ya biya shi ko kuma ya wasu warware wannan matsala ya zamanto babu wannan matsala abala Allah ya kula dinaru tun kafin lokacin da dinare ba zai amfani ba ma dinare wala dirham babu dirhami da in mutum kudin sakacin ya ka biya shi kafin wannan ranar ta zo illal hasanat wanda a wannan ranar daga kyawawan ayyuka wasayi'at sai miyagun ayyuka su ne wayanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira a cikin hadisi yake cewa sahabbai atadruna mal muflis kun san su wane ne kun san wane ne al muflis kun san wane ne tantirin matsiyaci sahabbai suka ce man la dirhama lahu wala mata ya rasulullah shine wanda ba kudi bai aje ba bai bayar ajiya ba ba shi da kuɗi ba shi da abun kuɗi manzo Allah ya ce ba a duniya nake tambaya ku ba a lahira kun san wa ake nufi da tantirin matsiyaci suka ce Allahu wa rasuluhu a'ala manzo Allah ya ce shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin ya zo da kyawawan ayyuka gudun ban sha'awa mal ga sallar sa malam mai kyau sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga azumin sa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya je aikin aji kuma ya yi aiki da kuzu'an nima na suka ko ga tilawar ƙor'ani mala ga shi altajirul amin ɗan kasuwa ne mutumin kirki amintacce amma kashi wa ƙadu zalama haza wa ƙaraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza sai dai bai tsaya kurba ya cinye dukiyar wancan wanda shine sanadiyar karewa jarinsa ya zubar da jinin wancan ya ci mutuncin wancan ayo ba hada min hasanati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma gashi an je wannan hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kuna qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham illa alhasanat haka haka za a dinga kwashe wa'annan kyawawan ayyuka da yayi ana biyan mutane bashi ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan masu bin sa ba su sukan suka yawaita kuma hasana din tasa ta ƙari za dinga ɗebo laifuffukan su kuma ana zuba masa ƙarshe sai a wurga shi cikin wutar jahannama Allah kiyaye da aka waɗannan sharuɗan su ne guda biyar da ake so idan mutum zai tuba to yayi la'akari da waɗannan sharuɗa guda biyar wanda wannan tuba in ya zama tataccen tuba ya shine tawbatar nasuha da aka gaya maka a cikin aya ta tuban da ya cika waɗannan sharuɗa ɗin shi ne taubatan nasuha to idan kai wannan taubatan nasuha alama ce ka kama sababi cikin sabubban usulul khatima kyakkyawar cikawa wa qala sallallahu alaihi wa sallam inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir hadithin da muka karanta abu na shida addu'a addu'a ita ma tana daga cikin sababin da ke sa mutum ya cika da imani ya ci- ya samu kyakkyawar cikawa kana min du'a'i salihin yana daga cikin addu'ar salihan bayi an yatawaffahumullah suna roƙon Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsu hinan qida'i ajalihim lokacin karewar ajalinsu a wannan duniya suna roƙon Allah ya karɓi ransu wahum alhalinsu mutamassikuna suna masu yin riƙo bi ta'at da ayyukan da'a mulazimuna laha suna masu lazumtar ayyukan da'a wa mujanibuna lil ma'asi suna masu nisantar sako mufarikuna laha suna masu baran-baran da sako musahibuna lil abrar suna masu abokantar ko masu abota da al'abrar mutanen kirki ma'ana lokacin da suka zo mutuwa suna roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan abubuwa ne ma'aduduna fi zumratihim suna roƙon Allah ta'ala ya sanya su cikin adadin wato tawagar waɗancan mutanen kirki Muja- mujafuna lil fujjar suna roƙon Allah ta'ala ya nesanta su da fajirai ha'iduna an suhubatihim suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karkatar da su ya bauɗar da su ya kawar da su daga barin abota da zama da fajirai wa fi zalika yaqulu anhumul maula azza wa jalla akan haka ne ubangiji madaukakin sarki ya faɗa game da su rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allah madaukakin sarki yace ga sufasu sune waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu innana sami'na munadiyan hakika mun ji mai shela mun ji mai kira yunadi yana yin kira lil imani zuwa ga imani da kai ya Allah an aminu yana cewa ku yi imani shi wannan mai kiran bi rabbikum da ubangijinku fa amanna sai muka amsa kiran nasu sai muka yi imani rabbana ya ubangijinmu aghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana laifuffukanmu wa tawaffana ma'al abrar ka karbi rawukanmu muna tare da mutanen kirki kaga addu'ar bayin Allah ke ma'ana banda wayancin sharuɗan da muka faɗa har kan na biyar ɗin nan to kuma sai kana addu'a Allah ya karɓi ranka tare da mutanen kirki Allah ya karɓi ranka kana mai da'a zuwa gare shi kana mai lazumtar ayyukan da'a kana mai nisantar ayyukan sako mai rabuwa da su kana mai zama da mutanen kirki wanda za a dinga kirga ka cikin tawagar da jama'ar mutanen kirki kana mai nisantar fajirai kana mai karkacewa da bauɗewa ga barin zama da su da abota da su laqad kana zalika maqlabu yusuf yusufa alaihi salam wanda wannan shine ya kasance abinda annabi yusuf alaihi salam ya nema a wajen Allah hina da rabba lokacin da ya roki ubangijinsa indan qida'i ajali lokacin da ajalinsa ya kare wa zahabi umrihi lokacin da rayuwarsa ta tafi an yumitahu ya roki Allah ya karbi ransa alal islam akan musulunci wa yuthabbitahu alai ya roki Allah ya tabbatar da shi akan addinin musulunci qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗi irin addu'ar da annabi Yusuf yayi Allah ta'ala ya ce rabbi annabi Yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk ya ubangiji tabbas ka bani wani bangare na mulki wa'allamtani min ta'awil ahadi ka sanar da ni wani abu na daga fassarar mafarki fatirar samawa sai ya yi ta wasu ya ce ya wanda ya halicci sammai wal'ar da ƙasa an tawaliyi kai ne majibincin al'amari na fi duniya a duniya wal'akira kai ne wanda za ka zama majibincin al'amari na a lahira tawaffani musulman ya Allah ka karɓi rayuwata ina musulmi wa alhikni bis salihin ka riskar da ni da mutanen kirki annabi yusuf amma yana addu'ar Allah ya riskar da shi da mutanen kirki kaga daga cikin abin da zai sa ka samu husnul khatima to ka dinga yin addu'a na bakwai kasrul amal takaita buri na'am wa kisaru amal wato takaita buri wa tafakkur wattafakkuru da yin tunani fi haƙarati duniya game da wulakantuwar duniya ma'ana ka dinga tafakkuri akan wannan duniyar wulakantacciya wannan duniyar duk abin da kake gani a cikinta ba ta wuce a ce wulakantacce ba ne banda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware a cikin hadithi kamar yadda za mu ci don haka wannan duniyar hayaniya ce yadda ka san sweet campo an san sweet campo ala wannan ta yara in aka ma in aka dan gutsuro sai ga kamar da gaske a ganta wani turi guda yaro ya zo yana murna amma da ya tura ta sai ka dade ta karasa to duniya ina ganin ta ma fi sweet campo to ka dinga tuna ka dinga takaitawa kanka bori wannan wai daga cikin sababin da zai sa ka cika da kyau da imani to ka zama mai takaita burinka kuma ka dinga tunani game da wannan duniyar ba a ba ce wanda ya kamata ka bata lokacin da kake bata ba ba a ba ce wanda ya kamata ka dinga ainihin wato tunani na wato ka bata tunaninka a kanta sai dai ka dinga tunani da tafakkuri mai zurfi akan cewa duniyar nan ba wata ababa ce qala ta'ala Allah ta'ala ya baka misalin duniyar nan yace i'lamu qusani annamal hayatud dunya kawai rayuwar duniya la'ibun wargi ce kaji ba da gine-ginen da titunan da hotel-hotel din da masana'antun duk gaba ɗaya kaji wargi ce kamar irin yara ne kawai su samu sillan kara su zo samu da ko su samu gongoni su fafi kawai su zo su je mota ko kawai a zube yashi su zo su kwakulo dandan kuwa a ciki kawai su zo samu ko kuma kawai kaga akan yashin ma mutum ya yi gida ya tsara shi ga kofar shiga ga waye can an jima ya tare akan su kawai watsi kai ka san dai wannan wargi ne to Allah madaukakin sarki ce in i'lamu ku sani annama adatu hasri kawai alhayatud dunya wannan rayuwar ta duniya la'ibun duk da abin da kuke kallo a cikin ta wargi ne kuma wanda ya halicce ku ya halicce ta shi yake gaya maka wace ce duniya ya ce la'ibul wargi ce wa lahawun da shagala wa zinatun da kawa wa tafakurun bainakum da alfahari tsakaninku wa takasurun fil amwal da gaza cikin tara dukiya wal auladi da yaya ka matsali gaifin in ba za ka gane ba fil misal yattadihul maqal in ana so ka gane magana sai a baka misali shi sa za a ga a tsari na koyarwa in aka zo sai a gaya ma bayan an baka definition din abu sai kuma a ce example bil misal yakdhibu al makan kama sal gaifi kamar shuka ita duniyar sai Allah ya misalta ma ita ce kama sal gaifin kamar shuka take a ajabal kuffara nabatu wanda ya banyar shukar ta ƙayatar ta burge manoma kasan manomi idan yi shuka ta yi yabanyar nan ya je ya galla wato abin yana ƙayatar da shi ya burge shi alkufara a nan ba kafirai ba an kan wani ya ce a ajab alkufara na batuhu da na yabanyar ta burge kafirai nan alkufaru domin alkufuru asalin kalmar mina ta ne lullube abu to shi kuma manomi shi ke tona ƙasa ya sa iri kuma sai rufe shi za aka kira shi alkafiru da aka cikin manomi sunansa alkafiru saboda yana yin kufuru wajen binne ainihin wato a iri a cikin ƙasa ina fata an gane to sai Allah madaukakin sarki ke cewa kamar gaitin kamar shuka ce a ajabal kuffara na batuhu wanda nabatuhu yabanyar shukar a ajabal kuffara ta burge manoma thumma yahiju ita dai shukar nan da ta fito tai koriya shar gwanin ban sha'awa har ta burge manoma har ma kila manomi yana zuwa yana kira mutane su zo su ga yadda gonarsa ta yi ana nan ana nan thumma yahiju sai ka ganta ta fara bushewa ita wannan koriyar ba sai ga ta fara bushewa a'a can kuma fatarahu musfarran sai kaga ta fara yalo yalo thumma yakunu hutama sannan sai ta zama kuma karmami wani lokacin ka koma sai ka tara kuma duk ta zama karmami to to wannan shine misalin rayuwar duniya sai Allah ya ce wa fil akhirati a lahira kuma wanda ya rayu a wannan duniya to zai waye gari a lahira ya samu kansa cikin ɗayan abubuwa guda biyu shine wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai azaba mai radadi mutum zai zaba yin ita ya zabarwa kansa a lahira din ita dai duniyar gata sannan wa maghfiratun min Allah sannan a hannu guda akwai gafara daga Allah wa ridwan da kuma yarda shin gafarar Allah da yardar Allah zaka tsaya ka nema a wannan duniyar ko kuma azabun shadidun azaba mai radadi ita kan duniya da ma an gawa ba mai wanzuwa bace ga misali ta an baka inda yake da tabbas din inda ya kamata ka gina to shine lahira shi kuma ya danganta da irin ginin zaka iya yin gini da azabun shadid za kuma ka iya yin gini da magafiratun min Allah wa ridwan sai Allah ta'ala ya ce wa mal hayatud dunya a rayuwar duniyar nan ba komai bace illa mata'ul gurur face jin dadi ne na rudi jin dadi ne kuma jin dadin ma na rudi na fatan gane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ce inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس الله يجي كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون wannan ita ce duniya dan uwa da kake ta faman godo a kanta ake ta ha maza ha mata ake ta barin Allah ake kafirci ake kisan kai ake gaba dan uwa da dan uwa wani za gaba sa magana saboda duniya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya mal'unatu mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma wala aw aliman aw muta'allima annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ad-dunya duniyan nan gabaki ɗayanta mal'unatun sinanniya ce mal'unun ma biha duk abin da ke cikin talananne ne illa zikirallah sai ambatan Allah karatun alkur'ani karatun hadithi sai ambatan Allah wa ma walahu da abin da ya jibinci ambatan Allah aw aliman ko malami aw muta'alliman ko dalibi duk wanda baya cikin waɗannan to shi ma ya shiga cikin la'anta kaga dole ka zama ko dai imma aliman aw muta'allima dan ba yanda zaka yi kai zikirullahi sai ka zama kanka cikin waɗannan abubuwa ba za ka karanta alqur'ani ba sai ka zama aliman aw muta'alliman ba za ka san ilimin hadisi ba ba za ka san Allah ba sai ka zama aliman aw muta'alliman to ka ji gabaki dai aka yi wa duniya kudin gore ji annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'min ya'lamu yaqinan anna ad-dunya la tusawi 'inda Allah janaha ba'uda dan haka mu'min ya alam yana da masaniya yaqinan kuma sani irin na yaqini ilmul yaqin yana da sani irin na sakankan cewa duk mumini yana da sani irin ne sakankan cewa akan cewa annad duniya duniyan nan la tasawi inda Allah janaha ba'udha a wajen Allah ba ta yin daidai da fuffuken sauro domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yace da duniya ta kai kimanta da darajarta ta kai fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri ba zai samu ruwa mafarwa ɗaya da zai sha ba amma saboda shirme ce tarkace ne abubuwa ne a cikin ta kowa ba ba shaki Allah madaukaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan hadisi dan haka mu'mini ya san cewa duniyar nan ba ta yin daidai da fuffuken sauro a wajen Allah wa annahu sayansa kulla shaqa kuma mumini yana da masaniya cewa da sannu zai manta da dukkan wata wahala da ya sha a wannan duniyar bi gamsatin wahida da tsomi daya da za a yi masa fi jannatin rahmani jalla wa ala a cikin aljannar ubangiji mai girma da ɗaukaka an ce dan aljanna da ya ji kufa aljanna tsomi ɗaya za a yi mai aljanna za a ce hal marra bika faqarun aw shaqawun aw shiddatun qat wai ka taba shan wahala kila a nan duniya kullun da kire ke samun abinci da kire ke samun yake rayuwa amma an ce bugu ɗaya na ƙanshin aljanna zai mantar da mus- wanda zai shiga aljanna duk wata wahala da ya sha a duniya kaji gamsatun wa'ida tsomi ɗaya za za a yi wa mutum fi jannatin rahman amma ta mantar da shi duk wata wahala da ya sha wani zalika don haka ne za ka ga mumini fa huwa la ya ta'allaku qalbuhu bi ayyi shay'in min hutsamin duniya baya zuciyarsa ba ta rataya da wani abu na wannan jin daɗin duniya bal yumsi wa yusbihu ko da yaushe mumini za ga yana yammaci yana waye gari wa huwa mashghulun bil amali li hadha din yana mai shagaltuwa da aiki domin wannan addini wala yara amama ainihi illa aljanna ba abin da yake gani a idansa sai aljanna ana yayin kaza ana ka duk ba wannan aljanna kawai ke hango wannan shine tunanin mumin ba kuɗi ba ba katon gida ba ba a duk waɗannan in ka same su ta hanyar da ta dace ba laifi bane amma ba su bane hadafin ka za ga mutum ga waɗannan din amma aljanna domin ya san wannan gidan wannan duniyar kurkuku ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sijilul mu'min wa jannatul kafir mumini in an auna shi da rayuwar da zai a aljanna duniyar nan in za a bashi ta gaba ki daya kurkuku ce yake cewa wala yara amama ainihi illa aljannata wan nar ba abin da yake gani a idanansa daga aljanna sai wuta fa huwa ya'lamu yaqinan yana da masaniya sani irin na yaqini annahu la rahata cewa babu hutu illa fi jannatil azizil ghaffar a wannan duniyar dai ba hutu don wasu yi wa tired har ka ɓata wa kanka lokaci inda wannan duniya ce da haka hutu yana cikin aljannar ubangiji al'aziz mabuwayi algafar mai yawan gafara Allah ya gafarta mana Allah ta'ala ka shigar da mu aljanna abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba- ya- ya karba mana kurakuran da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya samu ya samu yi kyakkyawan cikawa
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله